إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanguwa barkanmu da haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin da aka san shi da sunan aliyu bin abi talib radiyallahu anhu da ke cikin wannan gari na da magaram a wannan jamhuriyar tamu ta Nijar. A yau muna Alhamis daren Juma'a nawa ne ga watan Al-Muharram. Goma sha biyar ga watan Al-Muharram wata na ɗaya. Hijira annabi sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1442. wanda yau din ya dace da nawa uku ko uku ga watan tara shekara dubu biyu da ishirin kalandar turawa lissahin haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaba da tafsirinmu muna cikin tafsirin suratul kasasi mun fara da farkon sura ina ga mun kwana akan aya ta shida ne ko za mu tashi aya ta bakwai ko ko aya ta hudu ce muka kwana an fara satin da ya wuce ina ga ba kwanan ne aka yi ko aka yi ayoyi guda hudu yanzu za mu tashi aya ta biyar zuwa abin da ya saukaka kamar yadda muka faɗi wannan sura sura ce makkiya tana karantar da mu aƙida ta yarda da Allah da kuma yarda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma tana ba mu labarin yadda aka yi gwagwarmaya tsakankanin bayan Allah da kuma kangararrun 'yan duniya yadda Allah ya karfafi bayan shi ya taimake su ya ba su karama ya kuma kaskantar da waɗancan da suke ganin su isassu ne su ne sufafawa abinda suke so shi za a yi Allah ya nuna ba haka nan ba ne wanda kuma wannan abin da Allah ya nuna har ila yau har zuwa rana yau ɗin nan Allah yana gwada ma masu girman kai gashiya wasu yana kuma taimakon bayan Allah matukar suka tsare addinin Allah da yanzu ana ana ba mu labari daga cikin labarai da ake ba mu na annabi Musa kun san kisa annabi Musa tana da yawa a Qur'ani sai kan ji a wannan bangare an dauko wani sashi a wancan sura an dauko wani sashi a wancan sura an dauko wani sashi ba wai ana maimaita labari bane duk labarin da ka gani an kawo wani a yi shi ɗan gajere wani a yi shi mai faɗi to kowanne a mahallin shi ya dace a irin wannan wurin shi ya sa aka kashi to a yanzu za a ba mu labarin aihuwar ta annabi musa ma gaba ɗayanta kafin zuwa yadda aka gugurmaye wato dan a nuna ma ba wai fir'auna ya fara gaba da annabi Musa bane lokacin da Musa ya zo yana da ƙarfinsa yana da rayuwar shi a'a shi gaba fir'auna ya fara ta ne tun ba a aihi Musa ba tun ma bai san ba wannan da za a aihuwa mai sunan shi dan bai ma zo duniya ba bare a mai suna amma dai fir'auna yana gaba da ƙabilar banu Isra'ila yana ganin ya kamata ya yi ɗauki mataki a kan wulaƙanta ta da ƙasƙantar da ita shi idan ya ce ya kashe ta gaba ɗaya to yana ganin ya yi wa kanshi asara ya yi ma mabiyan shi asara to suwa za su yi musu ayyuka na wahala tunda su ake sawa su yi ayyukan wahala wanda kuma ƙasa kaga ba za ta rayu ba ba wata ƙasar duniya da za a zauna sai da leburori leburorin nan ne za su yi gini su za su yi tuki mota su za su yi aikin gida su za su raka wanki su za su raka ɗinki su duk wani abu da za a cewa honorable ba zai yi ba to su waɗannan da ba honorable ba su za su yi duk wani wanda za a cewa ɗan babban mutum intelligent ba zai yi ba to wanda nan ba su za a sa su yi ba to kaga idan aka ce a kwashe su duka a kashe mulki ba ya daɗi kenan mulki ba zai yi ba dole sai da talaka shi ya sanya don ka gane kai in kana ɗaukan duniya a wani matsayi mai faɗi ba ta da shi ita duk arzikinka baka wadata kanka sai kana buƙatar wani ƙasƙantacce yanzu misali in ka ɗauki duk girman shugaban ƙasa da daraja shi kowane ina ne kuma a duniya ba wai ina nijar ba yana yin bahaya ko bai yana kashi ko bai tun da yana kashi ai dole in aka yi gidan shi wannan wannan mai take da suna fare presidential sai an yi gidan kashi a ciki kuma kashin na in ana yin shaida kobe ita salangan nan cika za ta yi tana bukatar a ganye kashin nan yanzu ka ga sanda ta cika gida ya ɗauki wari ana neman talakan da zai kwashe kashin nan idan babu talakawa sai wani talaka ɗaya yana gegimi to za a nemo wannan talakan ko da jirgin sama za a tura ya ɗauko shi ran nan zai hau jirgin sama don kawai ya zo ya yi aikin shi haka ne? to kaga bai iya ma kashin nan tsawa ya ƙi cika salanga haka komin daraja ta kana buƙatar talaka ita duniya kenan to tun da haka ne fir'auna in ya ce kashe waɗannan mutanen don yana gaba da su to akwai abin da ba zai yi bahe da su yanzu dole sai a bar su to in an bar su kuma kaka za a yi in aka bar su duka kuma za su yi yawan da za su gagara a juya su to yanzu bari a ɗauki wata doka ta rage musu adadi na population ɗinsu to shi ne fir'auna sai ya ɗauki dokar yanka musu ‘ya'ya maza amma ana ƙyale mata to sanda su mabiya fir'auna ƙibɗawa suka gano akwai wata matsala za ta faru yara matasa sun yi karanci kashe su ake waɗanda ake da su kuma sun haura hamsin kenan idan aka wayi gari waɗannan 'yan shekara hamsin sittin saba'in tamanin suka mutu to za a wayi gari wannan aikin na wahala na ƙasƙanci su dai waɗannan ƙibɗawa ɗin su za su yi da aka yi suka samu suka fir'auna aka yi shawara kai ɗauki a sake wani tsari ran kai daɗe wannan mutane bai kamata ba saboda aikinmu da za su yi mana ma a ƙare su duka bai kamata ba a ce ana yanka jaridan nan kuma ba daina shi ba za a yi to yaya za a yi sai suka ce a wannan shekara duk jaririn da aka haifa misali a ce demilban to yanka shi za a yi inda ya ɗa namiji ne amma demilban ta'an to kuma duk jaririn da aka haifa a demilban ta'an sai a kyale shi amma demilban dai kuma sai a yanka demilban turwa a kyale kenan mun samu na aiki mun kuma biya bukatar mu ta rage musu yawan jama'a ba za su yi yawan da za su gagare mu ba sannan kuma ba mu rasa masu muna wahala ba aka ce wannan shawara ta yi wannan shawara ta yi to wannan shine Allah yake ba mu labari sai ya buɗa mana turai da cewa wato shi Allah yana ba mu wannan labarin ne na annabi Musa babban labari kuma labari ne wanda yake na gaskiya wanda gaba ɗayan shi za ka ji haka aka yi shi kamar a gaban ka aka yi Allah sanar da muciya fir'auna Allah ya bashi mulki amma sai ya zamanto mai girman kai da jiji da kai da keta da rishin tausayin talakawa cikin ma abin da yake raba jama'ar kasai yana wulakanta wasu yana girmama wasu wanda ake wulakanta da ake yanka 'ya'yansu maza ana barin mata Allah da kanshi yace Fir'auna daga cikin masu banda sai kuma yace wa nuridu anna munna alal ladina tuqifu fil ardi ci gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa nuridu anna munna alal ladina tud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin Allah subhanahu wata'ala ce wa nuridu muna nihim anna munna alal ladina tud'ifu fil ardi me wata baiwa ta musamman ga waɗannan da ake wulaƙantar da su waɗanda aka ɗauka ba kowa ba kaskantattun Allah ce ni kuma na yi niyya na tsara sai na musu wata ɗaukaka na musu wata baiwa ta musamman kamar kaka Allah ce cikin baiwar da za musu abinda nake so in musu ina so ne wa naj'alahum a'immatan in sanya su cikin su in ba su shugabanci wannan shugabancin da yake hannun masu ƙarfi super power sun tanadi sojojin yaƙi sun tanadi jami'an tsaro na ciki da na waje masu kaya da wanda ba su sawa su gano ina maki yake a yi maganin shi Allah ce to duk da haka zan kwace mulkin da ƙarfin iko na in miƙa ma waɗannan talakawan da ake ganin ba kowa bane dan in nuna muku ni Allah ni nike da bayi kuma ni nike sarrafa bayi bayi ba su iya sarrafa kansu wa naj'alahumul warithin kuma in sanya su za su gadu waɗancan banda Allah wa zai sa wani ya gadu wani sai Allah babanka da kake gani ɗanka da kake gani ba dole bane ka gade shi sai gadon ya taho gashi liga-liga sai ka faɗi kai ka faɗi kuma ya ka faɗi yau alhamishi shi ya faɗi gobe juma'a bar da baka ne da gada ɗiyanka sai suna neman taimako su ma a raka raba miliyarori da ka kai a juma'a da su aka yi to babu su kawai baka kai juma'a ba kuma duk duniya ba mai iya saya maka 'yan awoyin nan ba mai matsayi kaga kana da gadon kenan irin wannan tana faruwa so da dama ko kuma ubangiji ya sa ka gadu wani mutumin da baka da alaka da shi ka rasa yadda aka yi kawai gadon ya juya ya juya ya zo can shi ya tara kudin ya auri ƙananan mata daga ƙarshe wata ce ta ganka tana son ka ustazu ka aure ta ta sheƙa lahira a raba gado da kai gadin da ba na dan uwanka ba baka da alaka da shi ana yi ko ba yi kai ma kuma ustazi kana nan kana takama sai kaga wani can shi kuma shi ma ya biyo baya ya auri ko yarka ko ya auri wata matarka shi ma dai an raba gadin da shi dan haka ba mai sanin wa zai ci gadin wani sai Allah to yanzu ga waɗanda za su ci gadin ba su ma da alaka da fir'auna kamar yadda Allah ke cewa wa aurasna liqaumil ladina kanu yustazifuna fil ardi mun gadar da ƙasa ga mutanen da ake wulakanta su su aiki ma wanda za a je biro ba a sabati in kaga san shiga biro goge shi ne za su manebir ne kawai amma kuma Allah ya ce su zan ba ƙasai haka Allah ke cewa a wata aya kadhalika wa aurasna bani isra'ila haka dai muka gadar da ƙasar fir'auna bayan ya gama gina ta ya raya ta ya gina tattalin arziki ya sama mata ababen more rayuwa an yi manya-manyan gine-gine an yi komai Allah ce sai muka gadar da ita ga banu isra'ila wanda shi banu isra'ila su ya hiki a duniya kuma dukiyar da yake tara ashe su ke tara ma shi yasa in kana abu baka san me kake wa kake tara ma ba da haka in ka samu abin ka ba Allah ka tara kayanka a lahira irin yadda wani malami ya ce aka ganshi ta kashe kudin shi shine gina kaza shine taimaka ma kaza ya ka tambaye shi shin yaya zaka kashe dukiyarka baka jin tsoron ka bar iyalinka cikin wahala sai ya ce musu idan na bar iyalina na bar musu dukiya suka raka banda a raka zuba rubuta mai lahi he abokan suka ce haba ya'ya kamar naka da suka samu tarbiyya salihan bayi ta kakama za su yi tsibanna take to in ko salihan bayi ne Allah ya ce wallahi tawalla salihina Allah zai dauki nauyin salihi ni he na bar shi wani abu ai tunda na koya mishi hanyar salihanci ai na mishi gado babba aka ce to menene manufa kai ce iddakhartu mali inda rabbi wa taraktu auladi inda rabbi na kai dukiya ta ce can a kwanti na lahira kwantu buloke wanda ba a tabawa a duniya sai an je can na kirkin ba na banzan ba wani da kake cewa buloke ma da za a fasa shi bayan ka mutu da an fasa ka an fasa shi eh ya zama ba buloke ba yanzu ya zama na rarrabawa kai ne za a yi buloken ka a kabari ka jira wasu ba su shirya ba kuma ka je kai ta zama kana kiran sai sun je ku yi gaba kuma wani ba a ihe shi ma kuma dole sai an ihe shi ya gama rayuwar ta duniya ya yi aure ya yi mulki ya mutu ya shi dan shi ya zo jikan shi ya zo kai duk kana na a kabari kuma ba gudiri kila ya gida haka yake cewa iddakartu mali inda rabbi wa taraktu auladi inda rabbi kuma na bar ma ƴaƴan na wurin ubangiji ashe ko ubangiji zai kula shi yasa ubangiji yake cewa kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'amatin kanu fiha fakihin kadhalika awrasnaha qauman akari a wani yake cewa fa ma bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzari Allah ke cewa kaga da yawa mutane suka mutu suka bar min jannatin manya-manyan gonaki da suka cika da kayan alatu wa duru'in da kuma shibkoki da ake bukata su wa makamin karim da manya-manyan matsayi wani direktar ne wani minister ne wani kaza ne wani a majalar ɗinkin duniya ma matsayi gare shi wani a saidiyawa yake da matsayi wani a kaza a kaza a kaza kuɗi suna zuwa ta ko'ina duk inda zai je jiran shi ake kurin sai Allah ce a bar duniya a tayi lahira a je barzahu kawai ya gama da ikun zuwa ɗaukan ka ba shawara ba a baka ba notice ba a aiko ma ba kawai sai ka he ka gama su sabka suna sabka ina za a yau za ka bar duniya ko ka shirya ko baka shirya ba ka yi imani ko baka yi ba imani dole ran ne ranar bari ba a gaya ma ba dan daman ba kowa bane kai a duniya ba a gaya ma da zaka zo ai to dan me in zaka taya sai an gaya ma kayanka ne kake da iko ai shawara da kai wannan ba kayanka bane kai kanka kayan wani ne Allah ke cewa wa kunudin da taskokin arziki da aka tara wa makamun kari wa na'amatin kanu fiha faki da ni'imomin da suka kasance suna raha suna jin daɗi ana daga kaga jikin wani kai ka san yana jin daɗi kuma bai hanawa ya mutu haka ne ko ba haka bane Allah ce kazalika wa auratuna haqawman akhari kamar haka muke gadar da wannan jin daɗin ga wasu mutanen da ba waɗannan ba to haka muka gadar da ita wannan ƙasa Allah ce mun yi ni'im mu gadar da ita ga banu Isra'ila wa arada fir'auna shi kuma fir'auna yana nihi bi haulihi da irin waquwatihi da dubarin shi da ƙarhin mulkin shi an yanju min Musa ya tsira daga abinda Musa zai mishi na kwace mulki abinda fir'auna yake nihi kenan shi kuma abinda Allah yake nihi fir'auna bai tsira ba fir'auna yana nihin yadda za a yi ya kashe Musa Allah yana nihin ya kashe fir'auna da Allah nihin wa za ya tabbata a wani hadisi kudisi ubangiji ya cewa ya bi na adam ana turidu wa anta wa anta uridu wa anta turidu ana uridu wa anta turidu ni ina da manufa kai kana da manufa amma wala yakuni illa ma uridu ba abinda zai tabbata sai wanda nake ni idan kan mika wuya ga abinda nake nihi sai in sauƙaƙa ma ga abinda kake nihi in ma baka mika wuya kai jayayya kai rike abinda kake nihin sai in baka wahala akan abinda kake nihin kuma ba zai yi ba sai abinda nake nihin ka sha wuya a manuwarka ta cika da ka sallama ma da sai ka hutar da ranka kamar yadda 'yan duniya suke ta wahala akan cewa sai sun tabbatar da ra'ayinsu bai da abokin tarayya sun laliba sun yi ba mai jayayya da su ba mai cewa komi komi kala in suka ce eh a ce eh in suka ce a a a a shi kuma Allah ba haka dake ba dan adam din da ya isa a kai ba dan adam ba manzo Allah ke cewa Allah ya ce haƙƙi ne Allah ya wajabta ma kanshi babu wani abu a duniya da zai ɗaukaka ya yi daraja ya burin ƙasa a raka tsoron shi har ya kai ga mutane suna ganin ya kai tudun mun tsira kamar an mushi bauta Allah ya ce haƙƙi ne na Allah sai Allah ya karyo shi ƙasa komi ne ne in kaga ƙasa ta kai ƙololuwa da takaloliji da isa da tsaro wata rana sai ka ji ma ba a jin sunanta yau ina girka daular girkawa he wata 'yar ƙasa aka bari 'yar tsurut mai raunin tattalin arziki ana kiranta kasar girka ba kama jinta a duniya kuma daula ce wadda yake ta rike duniyan nan ina kasar farisa ina ru ina kasar ru babu labarin sai dai ana karantawa a tarihi wani ma in ba tarihin ba aka zo bai masan da su ba Allah yake cewa to haka nan muka tsara haka fir'auna ya tsara amma ba abin da zai yi wa sai abin da ne sai abin da Allah ya so domin shi Allah shi ne mai mulki don wani mai mulki tare da mulkin shi da girman shi to bai ya baja da mulkin Allah domin shi mulkin Allah shi ne alladhi la yukhalifu amrihi ba mai iya saba ma umarnin Allah alƙadari wanda ya girgai ya kaddara haka za a yi kadara ce kauni yadda Allah ya kaddara ka za ya yi ka a dama garan za ya yi ka gajere ko dogo ko baki ko fari kana da kyau ko baka da kyau a demir za a yi ka ko a millafsan ko a wulwisa haka za a yi ka so haka za a yi in ma baka so baka za a yi sai ka sha ruwa haka za a yi sai ka ci abinci haka za a yi baka isa ka huta daga wannan kaddarawa ta ubangiji ba haka Allah ya tsara ba abin da zai gagara Allah sai Allah yake cewa wani makina lahun filarodi wani riya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu ya hazaru wani makina lahun fil ardi mu tabbatar da su akan kasan nan mu ba su duniya mu ba su daulai me yasa zamu yaka Allah ce wa nuriya fir'auna kuma mu gwada ma fir'auna ya gani gaban idan shi wa hamana mu gwada ma mataimakin shi hamana wa junudahuma da rindinonin nasu da suke takama da su gaba daya ba wai he sun bar duniya tun suna duniya idan su zai gwada musu minhum ma kanu ya hadaruna cikin su abin da suke tsoron yake wai ba daga waje ba za a kasu ba mala'ika ba za a turo ya fada a'a dan adam yayi kadan sai Allah ya turo mai rindina a'a ai abin da kai karhi shine ke karhinka da shi zai Allah zai yake ka duk abin da kake ganin kana da mallaka shi to in Allah ga dama kuma shi wannan abin shi ne zai yi ka sai ga wani lokaci kawai kana zamne abincin da ka saba ci yau da kullun ran na ya bata ma ciki amai da gudawa ƙarshe ka mutu shi ana yi ko ba yi duk abu ko ɗakin ka shekara da shekaru kana cikin shi ran na sai ya faɗa maka ran na Allah ce faɗa maka haka kawai wani lokaci kana kan gadon kana barci kawai a wayi gari ka ki tashi a yi ta girgizawa a ce ya mutu nawa suka mutu a irin wannan duk abin da ka sani Allah ba sai ya turo runduna ba haka Allah ya ce sai Allah ke cewa mi wa wahayna ila ummi musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين to yanzu ubangiji bayan ya tabbata mana haka sai yake so ya bamu labarin to ga yadda aka aihi annabi Musa annabi Musa sallallahu alaihi wasallam bayan da fir'auna suka yi shawara cewa a bar mutane dan karzige su kare a zamanto shekara ɗaya a kisa wata shekarar a bari sai ya zamanto fawuli da haruna alaihi salam sai aka aihi annaba haruna wa ga annabi musa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya fi sanatin lati ya tura kula fi waldan a shekarar da ake kyale jariran maza ba a kashe su ma'ana shekarar da aka barta wannan shekarai gwamnati ta janye dokar kisa a cikinta sai aka aihi annaba haruna shekarar da ita kuma duk ɗan da za a aifa kashe shi za a yi sai Allah ya sa aka yi annabi Musa a wannan shekarar kaga inda Allah ya sa an aihi annabi Musa a shekarar da Fir'auna ya ɗauki ya ɗage dokar kisa a ya ɗauka an yi amfani da ɗagewar doka ne aka cin maguri katari ne aka yi ko to he aka ce a'a wanda ake son wanda yake neman wanda yake kin sai a shekarar dokar za a aihe shi ba zai zo ba cikin dokai dan Allah ya gwada maka shine Allah in ya ce e sai haka za a yi in ka ce a'a kuma dole e ɗin ne e ɗin Allah ita ce e a'a ɗin ce a'a ba taka ba ko tamu ko kai waye babu wani isasshe a wurin Allah ko shi waye da haka sai aka yi annabi Musa shekarar da ake kisa ga uwar annabi Musa tana da ciki amma Allah bai ba ta ba alamu na ciki gaba ɗaya duk wani alama da in ka kalli mace kake ganin tana da ciki masana likitoci wasu in suka kalli fuskarta daga jijiyar goshinta za su gano tana da sabon ciki ba wai sai wai an je an auna ba in likita ya kalli mace ta ɗauki ciki wata ya ƙetare ta in ya kalli fuskarta akwai jijiyar da in ta ɗaga to ciki ne ya shiga to ita wannan ɗin ma ba a gwada musu ba duka ilimin sai ya sha ruwa aka gaza samu haka ga kuma mata kowace mace ta banu isra'ila an rige an yi rijistarta an rubuta ta tana da masu bibiyarta kamar mace biyar don ka a samu ma feluwa a samu wata ta aihu ba a sani ba tana da mai kula da ita da awa biyar ko awa hudu sai an samu wata gewaya ta kalli mace uwan musa ta daga cikin wanda aka ba irin waɗannan tsara ana haka ita kaɗai ta san tana da ciki ran nan kawai sai ta aihi da ta aihu ta yi naƙuda mai dubawa ya zo kan wani ya sake dawowa ta yi naƙuda ta haihu tana haihuwa sai ta ga ɗa namiji ne kuma kyakkyawan yaro tana da yaƙini a iya abin da aka sani na ɗan adam wannan yaron sunan shi sore sunan shi gawa dan ba wani yadda za a yi fir'auna bai gan shi ba ba su da wata dubara ko wani ƙarfi ba su da wani wuri da za su gudu ko ka ɓoye ko ka gudu ba ka da damai tsaro ya yi tsaro ba yadda za a yi dole sai an gan shi kuma in an gan shi kashe za a yi ko ɗan waye shi ba ƙaramin tashin hankali wannan abu ya bata ba ta rasa yadda za ta yi hankalinta ya tashi Allah kuma ya cusa mata tsananin san ɗan sai Allah ya mata wahayi na ilham Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa sai muka yi wahayi zuwa ga uwan Musa ji wani hikima ta Allah Allah ya ce mata an arbi'i sai aka bata umarni cewa shayar da danki fa iza khifti alaihi sai kuma ake bata labari idan tsoro ya kama ki kina jin tsoron a tardo shi a kwaci ɗabi'ar ɗan adam shi yasa akwai haufin ɗabi'i ba ka raba ɗan adam komin imanin shi da irin wannan tsoron da aka in ka gama ya ji tsoro wai karka ɗau inda ya tsoron da ɗan adam aka san shi da shi karka ce rishin imani ne wani abu ya ƙara a zabura ko a ce ga miciji ko ga kura a zabura ai wannan ba matsala ba ne ɗabi'ar ɗan adam ce in kai Allah ya baka mazakunta to wani dan bai bashi ba kace a'a ba namijin duniya bane kai ma akwai abin da zai zo tada ma hankali ka dan ba namijin duniyan ba ba gaba ana ba labarin wai ba adare yana noma shikenan sai wani yace malam mai aiki barka da aiki yace yawa ya gida alhamdulillah yace da Allah tambaya nake ce Allah sana sani yace da Allah baka ga ba kura ta wuce nan yace mi yace kura ce ta wasa ta kubce mana ba ganta ba yace ban ganta ba ya ce to sai an jima ce a'a ba sai an jima ba ka yi ni gida kara gaitan mai da aiki mai she ni gida domin ka ta yi kare don in ka tafi ta zo kuma a ƙasa yi kagarar na aiki ya tashi na gobe ma babu shi sai an ji labarin kama kuran ɗabi'ar ɗan adam ce ji tsoro da haka sai Allah ke ce ma tafa'i za shifti alaihi idan kika ji tsoro a zo a same ki da shi sai ba ta umarni na biyu fa'alƙi fil yammi jefa shi a ruwa ɗaha ruwan nan fa teku ce ba ɗauka kamar isa ta fi isa ba wanda ya san alkahira ya san kogin nil ya fi isa kogin nan shi ne bahar al'ahamar ko ya fi isa in ka zo wajen sudan wajen kilo dubu ne kan ka ƙetare shi ka shewa ɗa jariri to yanzu ƙato kamar kai ma ya za a ruwa wanda a cikin nan ƙasar nijar gaba ɗaya wanda suka iya irin wannan ruwan mutum nawa ne ko a sojojinmu na ruwan da suka iya wannan ruwan mutum nawa ne ba a samu biyar. to bare jariri aihuwar yau aka ce a jefa shi ruwa kaga a nan sai aka ce mana a jefa shi ruwa amma dai ai ba shi za a ɗauka ba zahirin shi a nasa ruwa a wata aya Allah ya gaya mana a niƙizi fihi fi tabuti faƙizi fihi fil yammi fal yulqihi al yammi bis sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lahu sashi a cikin akwati samu akwatu na itace ana cewa na itace ne akwatu kaɗai Allah ce Allahu alamu in ma nami ne ne akwatu aka mai shimfiɗa ki nasa yaron a akwatun ki rufe ki nasa akwatun a ruwa wannan haka take Allah ya bayyana mata kaga umarni biyu an arbihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi kaga umarni ne amma fa idza khifti kuma wa wala ta khafi wala ta hazani sai aka ce mata wala ta khafi karki ji tsoro kaga hani biyu wala ta khafi karki ji tsoro na ya ya mutu a ruwa karki ji tsoro na za a kama shi wala ta hazani karki bakin cikin rabuwa da shi ba ku rabu ba sai Allah ce mata ni inna raddu ilayki wa da'iluhu min al-mursalin kuma ga bishara ta biyu wato umarni biyu hani biyu bishara biyu Allah ce inna raduhu ilayki lalle mu za mu dawo miki da ɗanki lafiya lau a wurinki hanyar da ke biki ma santa ba hanya mai sauki hanya mai daɗi mai tsabta ba haka ba waja'iluhu min al-mursalin za mu sa shi ma cikin manzannin Allah ba zai zama manzan ba sai ya zama shekara arba'in to kin ga an bata labarin ɗanta sai ya girma kuma sai ya shekara arba'in magana wai kisa ma ta janye tunaninta da haka sai ta aikata abin da Allah ya ci sai me ya faru
faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu to yanzu dama Allah yake ce idan ya gaya mata fa alqihi fil yammi falyalqihi lil yammu bis sahili idan kika nasa shi a ruwa amma ruwan zai ja akwatin ya jefa akwatin bis sahili a gaba gefen ruwa amma gefen ruwan nan ba wani gefe na daban ba wato gaban jami'an tsaro sojojin ruwan da suke gadin ruwa ya akhuduhu aduwwun li wa aduwwun lahu maqiyina ni Allah maqiyin wannan yaron shi zai tsanci yaron zan kai shi gidan maqiyina yayi tsuntuwa tsuntuwa kwatalwa ka san wani ne yayi tsuntuwa kwatalwa ko ko kuma ka tsinci akwatin muciji ka dauka kuɗi ne ashe muci zayya ne a ciki wannan tsuntuwa bata da amfani to zai yi tsuntuwa amma mara amfani a wurin shi kenan ya akhuduhu aduwwun li wa aduwwun lahu sai Allah ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni sai na sanya maka wata kauna daga gare ni wanda jama'a suke ma Allah ya tilasta al'umma duk wanda ya ga annabi Musa kullum sai ya zamanto yana tsananin san annabi Musa da idan ka ya ga annabi Musa kaji ba wanda kake so ilishi duk duniya wa alƙaitu alaika mahabbatan minni haka uwarshi tana san shi sauran bayan Allah suna san shi dukkanin dan halittar da ya gashi ya san shi shi yasa anan Allah ke cewa faltaqatahu alu fir'aun alu fir'aun jami'ai na tsaro na fir'auna sai suka tsinci wannan akwatin da yaron yake ciki da haka suka dauke shi suka kai shi aka bude wani akwati ne aka tsanta a ruwa ana budewa jariri ne a gaban fir'auna a gidan fir'auna gaban jama'a fir'auna Allah ya ce na yi haka ne liyakuna lahum aduwan wa hazana wannan ita ce lamul aqiba dalilin ƙarshen abin ƙarshe abin da zai faru zai zame musu aduwan maki a cikinsu su reni makiyinsu su cancani makiyinsu su adina makiyinsu ba makiyinsu kariya in ka hudda jahilci wa zai haka wannan ya nuna fir'auna jahili ne ƙaryar da yake cewa shi Allah ne ƙarya yake domin ba a yin Allah jahili fir'auna jahili ne bai san haka ba li yakun lahum aduwan kuma wa hadana ya zame musu bakin ciki daga baya kuma ya zama kaji abinda Allah ce ga yadda zani musu sai ma na wulakanta su na kaskanta su na nuna wautar su na nuna jahilcin su na nuna riskin tsaron su rishin iyawar su duk abinda suka yi ayi ishuye ayi kuskure a rasa yaya akai wannan ya rika zargin wannan wannan ya zargin wannan duk ina ƙwararru da aka ba su tsaro ina wane ne ina wane ne dukkanin su zamanto kowa ya bakin ciki sai mai Allah ya ce inna fir'auna wa amana wa junudahuma kanu khati Allah ya ce inna fir'auna lalle fir'auna tabbas fir'auna da kake ganin shi wa hamana da shi da hamana kaga hamanan nan yana daga cikin kahuran da Qur'ani ya ambaci sunansu mugu ne in ka ji ƙwar'ani ya ambaci sunan mutum in a alheri ne babban mai alheri ne in kuma a sharri ne babban mai sharri ne ƙananan hedi a ishara daka dakan ne ake faɗa sunansu ku kuma sauran ƙananan heku ba a biribibi in kun yi kama da su a rakaca kamar wani amma kama da wani mai battawa ne to kaga ana ambata fir'auna ana ambata hamana ana ambata ƙaruna amma ka duba duk sauran mutum nawa ne maketaci a cikin mutum nawa ne kafiri a cikin gwamnati fir'auna ba su isa ba irin yadda wai hausa suke cewa wai zakara ɗaya ake zaɓa cikin dubban kaji sauran zakarin sai a gama su da matan kaji a yanka ranar sallah shi ɗin sai a bar shi wanda zai ce rai to kaga duk tarkacen maza nawa ne wani polis ne wani soja ne wani kaza ne wani dogari ne yana nan yana ke tashi kahurcin ya ishe shi amma bai kai ba haɗe shi manya-manyan ake faɗi wanda in suka danne ka a wuta ba sun tada ka ba wanda ƙaran ka biya kai ba ƙaransu don tsiyarka ba ta kai ba tsiyarsu da haka Allah ce inda fir'auna lalle fir'auna wa hamana da hamana wa junudahuma da rundunarsu kanu khadi'ina sun kasance mutane ne masu ganganci da gangan suke abu ba rishin sani ba akhada abinda kai baka sani ba ka dauka daidai ce amma ka kuskure ma daidai khadi'a abinda kai da gangan ka san ba haka nan bane amma ka daure kai kayanka shi yasa man Allah ya manzo Allah ya roki Allah idan muka yi kuskure au akhadana in muka yi kuskure ba haɗi'a ba a aka ɗa'a muka yi ba mun ɗauka haka ne mai muka kuskure wannan ba a kama mu rufi al'ummatil haɗau wani siyano mustukurihu a an ɗauke ma al'umma ta mantuwa da abin da aka tilasta su da abin da suka yi ba su sani ba amma ganganci ka san abu ka yi ka daure ka yi kayanka to wannan shi ake kira ganganci wani ganganci yake shi yasa Allah ya ambaci mutanen annabi Nuhu mimma
khadi'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara saboda gangancin da suke yi suka ma annabi Nuhu ganganci da gangan suna kafirci bayan sun ji sun ki sun gane suka kiya Allah ce muku he muka nutsar da su muka sa su a wuta shi ne sakamakon mai abu da gangan ko shi ma a mushi da gangan to Allah ce su fir'auna da mutanen shi da hamana mutane ne masu ganganci da gangan suke kafirci sai Allah ke cewa bi qalat imratu fir'auna qurratu aynin li wa laka la taqtulu asa an yanfa'na aw natakhidahu waladan wa hum la yash'urun to yanzu kun san an binci annabi Musa a gidan fir'auna ko yanzu kaga duk yan jaridu da kyamarori sun koma ina sun koma gidan fir'auna sun fi wancan yaro a ga yaya me za a kwashi yaro yankawa ake ga kuma yaro ya zo ruwa ya kashi me ya kamata a yi yankawa da aka sai ƙur'ani ya bi mu can ya ji ya ga ya dan ya ɗauko mu labarin wanda take jarida ta gaskiya ya ɗauko mu labarin ga Musa a gidan Fir'auna a hannun maƙiyan shi ko in ce a hannun maƙiyan shi miliyoyin maƙiya amma sai Allah ya tada masoyi ɗaya tak kuma ba daga wani gehe masoyin bai zo daga cikin gidan fir'auna firemediya matar shugaban kasa eh first lady kenan ko first lady he ta zo duk ministerori da daraktoci da shugabanni na 'yan sanda da na soja na ruwa da na sama da na ƙasa da na horin kaya da na bakin kaya da na ja da na tsanwa da dubututuwa kowa ya yarda abin da dokar ƙasa ta ce a yanka shine constitution cewa ma ka nemi ahuwa saba ma constitution ne sai firemedium ta ce a wakalat ko? wakalat tibir a fir'auna sai ma ta fir'auna ta ce kai ku saurara ta ce la ta katuluhu kar a kashe wannan yara ita ba ma wai tana kallon fir'auna take ba umarni ya ba su waɗannan sharawa ma san su fir'auna take ba umarni ce la ta katuluhu kar ka kashe shi qurrata aynin li wa laka wannan yara zaman lahiya ta ne da kai ba yadda za a yi hankali na ya kwanta ko na ka ya kwanta sai in akwai wannan yara in kana son zaman lahiya kana son hankalinka ya kwanta ko wannan yaron yana da ta katulu ka kashe shi kace zaman lahiya ta da kai kwanciyar hankalinka rihin asirinka la ta katulu ka kashe kaga ba ba shawara ba ba roƙo ban take umarni ne take badawa yanzu maza maza a canza tsarin mulki yanzu wannan ayar doka a janye ta fir'auna yawa ya mai da ce to yanzu ku shefa ƙuri a tantana tun da dama yan amshin shata ne suka ce mun shefa don shi ya riga ya shefa to da an ba an shefa ta ce a sa an yanfa ana an yanfa ana auna ta khidahu waladan wa hum la yash'urun ta ce muna fata ina fata ya amfane mu kaga ya amfane mu ita da suwa ita da sauran al'umma bayan Allah fir'auna bai cikin da zai amfana dan shi bai aran shi bai san shi kuma Allah ya san aran fir'auna bai san shi yaya aka yi shi wadda yake so take san shi daman inda mutum yake in shakiyi ne yana wulakanta mutane sai Allah ka wata mace kai in ka ganta aka baka ita da mota baka karba ba ita kuma ta bashi umarni wallahi ba gaira ba dalili ba wani kyau ba gare ta ba hi kowa ta hi ba kurum ta kaga tana ba da umarni ana bi dole saboda ka bin da Allah dole ta baka amma ka taba ganin wani babban bawan Allah mata su juye aka rashi da ƙarhi suna ka harin amma ba su cin nasara kalli matar annabi ibrahim ta ka hari ko ya saki matar shi ko ta kashe ta sai amma ta yi nasara sai Allah ce mai data maka an yarda a maida ta wani wuri a wani wurin ta zama wani abu nan miye da gudata gidanta daban gidanki daban shi kenan na aka gano ana raba gida mata daban-daban a karfa kallon sun muni gabara wato haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ai matan shi sun mai haka ko da suka kahari sun ci nasara Allah ta ya nisa'in nabi ya ku matan annabi bari a gaya muku لستن كأحد من النساء كم أكينا إن اتقيتن Allah ta yi musu a'a in kuntunna يا turdiya أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا abinda aka ba su aka ce in wannan kuke nihi sai kun juya annabi yayi abinda ba shi yake nihi ba irin yadda aka juya fir'auna to ai wannan annabin Allah ne ma'asumi ne tsaro gare shi ba za ku kai harin wannan ba wanda yake nuna maka ɗabi'an mata duk inda suke suna son su karɓi gabai in kuka yi rasa rasa to sun karɓa karɓa ba wuya bace daga ka zama rago yanzu za ta karɓa sai Allah ya ce in kun san haka za ku yi to ku zo a sake ku kyakkyawan saki sai Allah ce kar ku ɗauka idan manzon Allah ya sake ku wai zai rasa kamako asarar an in ɗalewa عسى kunna ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن kaman kaka مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا aka ce dan kukun tahima to za a canza ma manzan Allah da wasu matan adadin yawanku kuma masu tsananin mu- yi musulmi musulunci sun miƙa wuya ɗari bisa ɗari ga doka Allah ga su muminai ga su masu yawan ibada ga su masu yawan ɗa'a ga su masu yawan azumi masu yawan sadaka sannan kuma a gama mashi 'yan mata da zawarawa sai suka ce to mun dawo su suka dawo ba shi bai dawo amma kaga shi fir'auna shi kaga wa wa akarin jaya ba wai hari bane mata ba su kaiwa suna kaiwa nasara ne ba su ci a'a sai an ma mata yancin su sun je sun hada kai da faransa da ingila da wane ne to a ina da ku same shi mu dai faransa ba ta juya mu ba sai dai a yi ta goga bala'i har ta gaji ta mutu ta bari don mu ba karewa ba muke take karewa don su Allah ya tsine ma su ne ba su aihuwa mu ku aihuwa muke duk wanda ka gani a nan ala da akalla ce dan shi takwas ko tara ko in ka kashe shi ma sauran tara su tara wani ya aihi bakwai wani ya aihi shidda kan ka kare shi ka kare mu ba kariya ba za mu kuma duk wani ɗa a buɗe wata tashar talabijin ana kaza ana rawa da 'yan mata ana nuna mummunan tarbiyya wannan baya hana musulunci ya kai duk yadda za ku kawo ka ɗauki wani ku a ba ku miliyoyi ku kashe miliyoyin ku nawa wajen ɗaukar su fansi ɗin wasu da za su ba tarbiyyar hausawa tarbiyyar musulunci a samar da wato aƙida turawa in kun yi sa'a ku samu kashi biyar cikin ɗari saboda ƙa'ida ce ta ubangiji innal ladina kafaru yunfiquna إن amwalahum الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون isa da su wutar jahannama walladina kafaru ila jahannama كفروا إلى جهنم يهشرون ليميز الله الخبيث من ال- وليميز الخبيث ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون هكا الله zai musu tababbu ne kawai ba abinda za su iya wa musulunci idan ku kuriki kawai abinda Allah bai so damar da kake da ita kake aiki da ita Allah ya baka damar wa'azi kake yin wa'azin to'i isar da wa'azin a yarda ba ka iya ganewa ba inda baka zato ya kai sanda wata ta huto tana rishin kunya ta yi boko ta samo ɗaurin gindi sai wata ta huto ta hita ƙarhin boko ta hita kuɗi sai ta ce ba mu yarda da wannan abin ba ita ma mace ce ce ta ce wannan ba haƙƙin ba bane mu mata mu mata haƙƙin mu yana nan wurin Allah Qur'ani ya bamu turawa ba su da haƙƙi ba su san ba ma haƙƙi ba su da yanci mutumin ma da bai ma san ba uwar shi bai san ba uban shi bai san ba dan shi karan shi ya sani ba da Allah sakaran da ya san kare za ka gama da wanda ya san uwashi ya san ubanshi tun yana firamare yana ji ana cewa wani wa abdullahi wa latin rikubi ya sha'a wa bil walidain ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya haka za a yi ta wa wasari din sai bi walidain ihsana haka za a yi ta karanta miki a firamare din shi a sakandare din shi a jami'a shi kullum zancen a girmama iyaye zancen a taimake su ake can kuma kawai abin da ake gaya maka a geography babu zancen uwaye kwa akwai girman uwa a biology babu a physics babu a mathematics babu a waye babu a faransai babu a ingilishi babu a chemistry babu a wannan asante babu ba inda zaka ji girman uwa sai a Qur'ani da hadisi anan ne aka san daraja uwa aka san daraja uba duk wani littafi bai san ba daraja uwa bai san ba daraja uba bai san ba daraja da bai san ba daraja wa bai san ba daraja kane bai san ba daraja zumunci kanshi ya sani individual kanshi kanshi kanshi irin yadda kare yake haka yake dan tsako samu ka kidani wannan ne zai ci nasara mutanen da suke sanya ku a jikin sabili gib yancin wanda aka baki kenan ki zo a sabili gib a yi tallashi sabili waye in an yi tallashi an kare in kin tsufa a sallame ki a ce to shi kenan yanzu kin yi retar kuma zurza da ke
kin musu talla sun yi jari hujja sun ci kuɗi sun kare yanzu ke jarin naki ya kare an sallame ki wannan ne san yanci don haka nan ya take cewa la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada ko mu rike shi da wahum la yash'uruna su bisu ma san abin da zai faru ba Allah tabbatar da jahilcin sai kuma mi wa asbaha fuadu ummi musa fariga in kanat latubdi bihi laula arbatna ala qalbiha litakuna min almu'minin wa asbaha fuadu ummi musa fariga sai aka wayi gari zuciyar uwa annabi musa ba komi a cikinta illa tunanin ɗanta babu wani abu take tunawa sai wannan ɗan ta nasa ɗan ruwa kuma ta ji labarin fir'auna ya tsince shi ta ji ana shawarar yanka ko ba yanka ba yanzu ka ta gaya mana banda tunanin shi akwai abin da shigo zuciyarta ba magana abinci ba magana abin sha ba magana komai farigan zuciyar ta wofinta da komai illa ɗanta Allah ce in ka dadla tubidi saura kiris ta zo ta yi bayani ta ce ku taimaka mana ɗana ne kuma da ba sun taimaka mata ba don ba su yi don Allah ba su rufe asiri ba su taimako Allah ce laula an raba ina ala kalbiha dan dai mun daure zuciyarta da imani muka sanya hakuri in ta so ta yi ma sai mu hana ta mun kaddara ba za ta iya ba faɗa Allah ya ce mun yi haka ne litakuna minal mu'minin dan ta kasance cikin waɗanda suka yi imani da abin da muka zo da shi da abin da muka ba ta labari muna so mu gwada mata ƙarfin mulkin mu da ayoyin mu sai Allah ke cewa mi wa qalat li ukhti qussi fa basarat bihi an junubin wa hum la yash'urun wa qalat ya tace li ukhtihi ga yan Musa akwai yar uwarsa yayarsa ya tace mushi ya tace mata qussihi bisawun dan uwanki je ki an ce dan uwanki yana gidan fir'auna ki je ki tsaya ki gani yake faruwa an yanka shi ko ba a yanka shi ba musan inda aka kwana yarinya ce matashiya da ta zo fa basrat bihi an junubin sai ta raka hangen shi tana tsankayen shi daga nesa ba ta zo wurin ba kaman dai abi ne labari ya samu kasan yara suna ga wani tsaye suna suna saurare ko suna kallo ko ita ma ita shiga cikin cincirin dan yara dan kallon me ke faruwa ba ta nuna ba ita da ci don haka nan wahum la ya shi'uruna su fir'auna ba su ma san ba ko a jikinsu ba sa jin waccan yarin ya yi tsuwa wannan yaranci ba su san da haka ba da Allah ina tsaro ina wani maganai na iya zaƙulo komi ba ƙarya ba ce kake sai Allah ce mi wa harramna alayhi al-maradiya min qabl وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون don haka nan yanzu yaron an tabbatar da ba za a yanka shi ba ya ma zama ɗan matar fir'auna yanzu ya zama ɗan shugaban ƙasa a dole yanzu magana shayar da shi ake so a yi sai ubangiji don ya nuna ikon shi ai kaga ga ka'ida ana samun mata mashayarwa ko sai Allah ya hana ma Musa kama kowace nunan kowace mace a duniya ya Allah ke cewa haramna alaihi almaradi'a almaradi'a duk wata mai shayarwa wa haramna alaihi sai muka haramta mishi kama nonanta min qabli kafin washiku duk wata mai shayarwa in ta zo ana aka tara mata kowa ya tabbata in ya samu wannan aikin to shi kakashi ta yanke saka shi da talauci har abada shi da wuya har abada gidan fir'auna ake san a shayar da jariri gidan shugaban kasa kika samu aiki a wannan wurin a aikin nan da yake wuya wannan tazo aka kare cikin kibdawa kaf daman su za a ba wannan aikin aka rasa yanzu aka ce kai ba kibdawa ba kowa ma a duniya in ma waye in dai zai iya shayar da wannan yaron yanzu da haka kowa aka ba shi dama aka ce wannan aiki ne a buɗe ki kowa a buɗe take da haka nan faƙalat sai وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون faƙalat he ta ce musu hal adullukum ala ahli baitin kuna so in nuna in kai in kawo muku mutanen wani gida akwai wani gida da na sani sun kware ga irin wannan aikin ni ma tun da na ga gudunmuwar da zan badawa na ga hankali ya tashi don fir'auna hankalin shi ya tashi yaron yana kuka matar fir'auna hankalinta ya tashi duk fir'auna in yayi wani abu he matar ta yi tsawa ta nuna cewa dan bai son yaron ne yake wasa wasa da yaron da haka hankalin fir'auna kuma in ya tashi dole hankalin talaka wannan ma'aikatan gwamnati ya tashi an daina aikin gwamnati gaba ɗaya wannan yaron ake neman yadda za a shaɗe da haka ana dan Allah duk wanda ya san akwai wata mai shayarwa ya ba da gudunmawar shi taimaka ma ƙasa wannan aiki ne na ƙasa yanzu aiki ya zama na ƙasa eh yan ƙasa na gari su ku ba da gudunmawar ku sai ta rabo ta ce hal adullukum ala ahli baitin kuna so ni ma ga gudunmawa ta in nuna muku mutanen wani gida wanda sun kware a ga shayarwa yakfidunahu lakum su za su iya shayar muku da shi to ina suke a gama ki da tace a ba wani abin sai an wani bane ai ni ma dole tunda a matsayin na na ƴar ƙasa ina son wannan gwamnati tana da wannan ai dole ne in ba da gudunmuwa ta wannan ba wani taimako bane ni zan yi ai dole ne gare ni aka ce gaskiya ne yarinya gaskiya ne ce to bari ta je ta zo da ita sai ta je wurin mahaiye ta ce to kin ji yadda ya faru kar ki nuna ke ce kawai ki zo a matsayin ma'aikaciya wahum su mutanen fir'auna lahu gashi annabi Musa nasihuna suna lallashin shi yayi shuru ba abinda suke bukata illa ya shi dan haka nan da mahayyar shi ma ta zo ta meka mishi nono kawai sai ya kama shan nono yana mulmushi mata fir'auna hankalinta ya kwanta tana mulmushi fir'auna shi ma yayi mulmushi da ya ga mulmushin matar shi sauran jami'an gwamnati suka yi mulmushi ba su ma san me suke ma dariya ba
an gane ko lokaci kuma yayi in Allah ya kai mu safi za mu ji inda aka tashi in muna cikin masai ubangiji Allah ya shirye da mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu dalilin kurakuran mu Allah ka yahe mana amin subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh